wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau shine majalisin mu na 12 shine darasi na 12 kuma ba mamaki yau zamu karasa karatun duka zamu sauke wannan babi na sahawu na cikin ahalari muna cikin ahalari babun sahawu babun rafkanuwa da gyaran sallah majalisi na goma sha biyu za mu tashi wa mantana hadafi salatihi falashe a alaihi na'am bismillahir rahmanir rahim malam Allah ya masa rahama yace to fi salati ne ko fi salatihi ne a wajen ku yayi ne to shikenan wa mantana hada fi salati wanda yayi ajiyar zuci. a cikin sallah irin irin kai an gane aiko masu jiki sosai masu jiki sosai suna fama da irin wannan sai ka ga numfashin yaran da sai ka mutum ya yi ajiyar zuci mai girma shine tanahut eh mind mind landing mind landing ka dan yi sauka da cikin zuciyarka to wanda ya haka uzuri ne uzuri ne yasa yayi ai uzuri ne yayi to fala shay alaihi babu komai a gare shi illa an yantika bi hurufin sai dai in yayi magana da wasu harufa lokacin da yayi sai ya fito da wasu harufa ya zama kamar magana magana yayi to wannan in in yayi haka to sallarsa ta samu matsala yauwa gane ko amma man taqnaka man taqnaka fi tanaffudihi bi hurufin bayyinatin fa innahu yasiru minhu kal kalami idan kana mithlu kalam idan ya fito da wasu harufa to zai zama kamar zance ne kamar zance ne in har aka yi wani kalmar da aka aka fahimta gane ko zai faru ai ko sai ya zo a ji yanzu zuciya ma manta ma manta akwai gajiya akwai gajiya to kowane abu makamancinsa to wannan tunda da mantuwa ne zai sujjada ba da salami saboda an samu ziyada wa man takallama sahiyan kenan ko amma in yayi da ganga kawai ajiyan zuci kuma zo yayi magana har ya fito da wasu abuwa da gangan wannan sallarsa ta baci na'am to shikenan وإذا منين وإذا سهى الإمام بنقص
haka yake a gurin ba wai za kama ima wai za kama imamu kamar rak'ate ne ba eh bai so gurin ba ko to kawo mai to aka ce me
وإذا سهى الإمام بنقص to idan liman yayi rafkanwa ta hanyar ragi
أو زيادة ko kuma ƙari سبح به الإمام mamu أبي المأمون
yawwa wai za su hal imamu bi naqsin idan liman yayi rafkanuwa ta hanyar ragi mun gane ko ya rage wani abu kamar misali sujjada ba biyu ake ba sai yayi daya zai tashi to kamar sa tasbihi aw ziyadatin ko kuma yayi ƙari ya je raka'a ta biyar an gama raka'a ta hudu za a zauna ya tafiya sai ya miƙe sabbaha bihil ma'mumu mamu sai su ce subhanallah subhanallah su masa tasbihi nan gurin kamar malam ya ba mu ka'ida ce kamar ya ba mu ka'ida ne kafin a ci gaba da karatu ka'idar ita ce duk inda limaminka ya rage wani abu to an dora maka aikin ka tunatar da shi yanzu ba za mu tada sallah ba saura minti daya mamu tun kafin a fara sallan suka fara tunatarwa ko to a cikin sallah shi fi cancanta a cikin sallah ma haka za a yi saboda yanzu dan in mun tada sallah da minti daya ko mun kara minti daya kaga ba matsala amma kuma mamu kuna da haƙƙin ku ce a ga yadda muka yi ga yadda muka yi to ina kuma cikin sallah ne shi ya fi cancanta to sai a masa tasbihi wannan balai ya kawo ta ne saboda akwai sakon da zai isar gaba mu rike in liman ya yi rafkanuwan ƙari ko rafkanuwan ragi wajibinku shi ne ku ce ka yi ƙari ko ka yi ragi kuma ta wace hanya ta hanyar ku ce subhanallah a ɗaga murya ya ji to mu je gaba ta gaba
وإذا قام إمامك من ركعتين fasab eh سبح به idan wa idza qama imamuka idan limaminka ya tashi min raka'atayn a raka'a ta biyu duk salloli da ka sani raka'a ta biyu me ake mata a raka'a ta biyu kai raka'a ta biyu me zaka yi zama duk raka'a ta biyu zaka yi zama to shi nan sai limamin ka sai yake zama ko nafila ne mun faɗa a karatun jiya raka'a ta biyu zama ake to sai yake tashi to fasabbah bihi mun gane falyusabbih bihi kenan ka masa tasbihi kace subhanallah eh
فإن فارق الأرض fa in faraka فأتبعه al-arda in lokacin da kace masa subhanallah sai kaga bai saurare ku ba ko kuma har ya riga ya rabu da ƙasa ya miƙe to fattabi'hu ka bi shi mun gane ko sai ka bi shi وإن جلس في so da haka yanzu nan in ka bi shi eh, an bar zaman tsakiya kenan ko in kun gama sallan za ku yi sujada qabla salam za ku yi sujada qabla salam Hmm. na
وإن جلس في الأولى kamar yadda ya zo a hadisin mughira bin shuba ko to ka- matsala ta gaba wa in jalasa fil ula in kuma liman ya zauna a raka'a ta farko fa kaga ita ma babu wata raka'a ta farko in ka cire wutiri ita kuma nafila ce ba a jami to babu sallan da ake zama a raka'a ta farko to yanzu nan limamin ka sallan asuba ne an yi raka'an farko sai ya zauna au fi thalitha ko ya zauna a raka'a ta uku babu sallan da ake zama a raka'a ta uku banda sallan magariba da kuma sallan wutiri in kai wutirin ka raka'a uku ba inda ake zama to nan sai zauna maka a raka'a ta uku a abu- afwan sai ya tashi eh, ba sai ya tashi a raka'a ta uku ma'ana babu sallan da ake zama a raka'a ta uku sai magariba da wutiri in kai da uku ko to nan sallan isha ne sai tashi ta uku a can kuma mun fada ya zauna a ta farko afwan wai ina cewa ya tashi ya zauna a ta farko ko kuma ya zauna a ta uku kun ga duka ba a zama a kansu ai ko ba a zama a ta farko ba a zama ta uku to fa in jalasa fil ula idan limamin ka ya zauna a raka'a ta farko aw fi thalitha ko ya zauna a raka'a ta uku faqum kai yanzu ba ma zaman zaka yi ba zaka yi ka masa tasbihi ba a'a faqum miƙe kawai wala tajlis ma'ahu karka zauna tare da shi amma in ka tashi me zaka masa zaka masa tasbihi shine ka'idan da nace ku rike din nan zaka masa tasbihi wannan tasbihin ka tanar da shi fa yanzu fa ka saba ka'idodi amma kai ba zaka zauna ba saboda ba a bin mutum a saban Allah yanzu ai zaman da ya saba wa Allah sai ka miƙe kai kuma sai ka masa gyara ka masa gyara ka masa ladabi wannan akwai darussa a cikin wannan gurin da yawa shugabanka ko a gida ko a gurin aiki ko a masallaci ma limaminka shugabanka na masallaci da sauransu in yayi kuskure ba shi ke nuna ba za a masa gyara ba. za a masa gyara amma da ladabi da biyayya da mutuntawa dan kuskurensa na sabon Allah ne an ce ba za a bi shi ba ba shi ke nuna kuma ba za a masa biyayya ba yanzu nan da aka ce ba za a bi liman ba tunda yayi kuskure a manta da shi a ta miƙe sai aka ce kai cigaba da sallar jiransa zaka yi zamu zo gaba ma inda yake da kuskure sai aka ce sai ka zauna ka jira shi har sai yayi sallama sai kai ka cika rama kuskuren tunda shi bai da kuskure bane ba muhimmancin shugabanci to nan kaga ba za ka zauna da shi ba za ka ba za ka zauna ba kai sai ka miƙe wala tajlis ma'ahu ba za ka zauna tare da shi ba mun gane ko yawwa to in baka zauna tare da shi ba za a yi shi kuma ya zauna ya ki tashi din ya raka ta daya ko kuma ya zauna a raka ta uku to kaga idan ya tashi shi yanzu yana tsammanin raka ta biyu ne shi liman idan ya tashi kai ta shi tasa ta uku ne yanzu yake kai kuma fa ta biyu to tunda dama ta uku babu zama kaga zai miƙe tare da kai ko in ya miƙe taka shi yana ta nawa ne shi yana ta hudu liman a zatonsa kai kuma kana da tabbacin an rage raka a daya sau yanzu taka ta uku ne yanzu in ya zauna a nan kai ma za ka zauna kai ma za ka zauna ka zama masbuki kenan daga limamin ka ya ce assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum sai ka tashi ka kawo raka ka guda daya sai ka kawo raka a guda daya na to ka karka da akwai sujada a gare ka ko babu komai babu komai a gare ka so da ai kana tare da liman na to mu je gaba في سجدة واحدة واحدة
to mu ga wata sabuwar masala wa in sajada wahidatan to nan kuma liman sai ya sujada kwaya ɗaya ne ehe ترك الثانية wata raka saniya ya bar sujada ta biyu misali a raka farko bari mu dawo misali guda ɗaya misali sallan asuba a raka farko sai ya sujada kwaya ɗaya maimakon sujada biyu ɗin nan mun gane ko sai ya miƙe liman ɗin fasabbah bihi ko fasabbah bihi ka masa tasbihi ka ce masa subhanallah mhm ولا تقم معه ba za ka tashi tare da shi ba to ai ka san raka'a ba ta cika ba sai ka bar shi shi ya miƙe kai kuma kai ta masa tasbihi subhanallah subhanallah kai kana zaune shi kuma ka san sujjada ɗaya yayi bai yi sujjada biyu ba ehe إلا أن تخاف عقد ركوع sai dai in ka ji tsoron kar ya kulla ruku'i a raka'a ta- ta- ta- da take bin bayan ta din
فأتبعه Fat- fa'atbi'hu ko kuma fattabi'hu eh, fa'atbi'hu sai ka bi shi sai ka tashi ka bi shi to yanzu in ka bi shi shi liman a a- yaqinin saraka a ta biyu yake aiko kai kuma a tabbacin ka ka san raka'an farkon nan an ba a yi mata me ba ba a mata sujjada ɗaya ba kenan ba ta cikin lissafi kai yanzu wannan ita ce raka'an ka ta farko ko ehe
ولا تجلس wala tajlis بعد ذلك معه ba'da zalika ma'ahu to daga nan kuma ba za ka zauna da shi ba لأن ثانية a ta biyun nan da zai zauna ya yi tahiya kai ba za ka zauna ba sai ka miƙe ehe.
ولا في رابعة in kuma masu raka'a hudu ne a raka'a ta hudun liman nan ma ba za ka zauna ba sai ka miƙe ehe.
فإذا سلم idan liman ya yi sallama زد ركعة sai fazi raka'atun ukura sai ka ƙara wata raka'a daban
بدلا badalan minar raka'atin lati alghaitaha wannan canji ce ta raka'an da kai ka jefar tunda ka san akwai sujjada guda ɗaya da bai yi ba baniyan za ka yi bina'i ne za ka ci gaba da sallar ka yadda take normal kamar raka'an ƙarshe ka kawo ka karanta fatiha kaɗai babu sura kuma a buhi تسجد قبل السلام za ka yi sujjada kabli to na gurin me yasa muka ce zai yi sujjada kabli me yasa aka ɗora masa sujjada kab- kabli to mu je kafin nan mhm وإن كنتم جماعة idan da hakan ma ya faru duk masallacin ne duk masallacin ne kuka ki tashi فالأفضل ina zuwa in kuntum jama'atan in in duk masalla in kun kasance jama'a ne duk masallacin ne aka ki tashi aka yi ta masa tasbihi sai aka ga zai kulla raka'a sai aka mike kawai aka bi shi dan kar ta kubuce to da liban din ya gama ba ku zauna a- da shi ba a raka'a ta biyu sannan a raka'a ta hudu ma kun ki ku zauna da shi kun mike tunda ku kun san sallama da cika ba to al-afdalu abin da yafi a gare ku ku jama'a din nan in liman din yayi sallama lakum a gare ku an tuqaddimu wahidan sai ku gabatar ma da mutum daya yutimma bikum ya cika wannan raka'a din guda daya da ku sai cika raka'a guda daya nan da ku karatun ya fito to me yasa malam yace wa tasjudu qabla as-salam za a yi sujada qabli na'am yanzu za a dauka idan idan liman idan liman yayi sallama yana yin sallama kamar ya barka sallar ka ne kai kare ku to duka wannan rakkano da aka samu ba yana tare da liman bane nan gurin ba zai zama sahawul ma'mumi bane ya hamiluhu al-imam ba zai zama shi yana da yaqini a sallarsa ba yanzu masbuki ma ai sai ka samu akwai abubuwan da ya bari masbuki da ya zo shi ma ka samu akwai abubuwan da ya bari amma ba ce yayi ba nan me yasa aka ce yayi qabla salam kuma alhali yana tare da liman to shi malam yayi bina yayi hukunci ne akan cewa zaman tahiya duka da ta kubuce musu dinnan duka wannan zaman tahiyan da ta kubuce musu kamar ai zaman tahiyan ta kubuce musu da gangan ne da gangan ne suka tashi suka batta saboda gyara sallarsu saboda kuma yaƙinin su wannan ba gurin zaman tahiya ba ne sannan ba yadda za su yi su riske ta sannan tashinsu da suka ƙi su zauna tare da liman kamar yanzu hukuncinsu su kaɗai ne wallahu ta'ala a'alam da haka malam yayi hukuncin za su yi sujada qabla salat Allahu a'lam to ina ga zamu tsaya anan gobe zamu shiga sabuwar gaba ce ita ma in ya so koda bai cika minti 15 ba ko minti 10 muka yi akanta sai mu karasa littafin domin yanzu mun dauka wannan gaban za ta yi mana kamar mintuna da yawa fiye da minti 10 kuma za mu wuce ka'idan da muka yi na minti karatu ma minti 15 ne ina ga zamu dakata anan gurin gobe in Allah ya da mu sauke littafi ne sai a zo da baru gashashen baru na sauke littafi wancan karin da muka sauke ba a zo da komai ba ko? eh haka malaman zaure ake yi za ka yi sai ka gaso baru ko ka yi farfesun baru sai ka kawo malam ta Allah wagiji ya wani taufiki Allah ya mana jagoranci Allah ya amsa mana insha Allah gobe za mu sauke Allah ya sa muna rayu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh